الله الرحمن الرحيم قال الإمام المسلم بن الحجاج رحمه الله باب النهي عن الحلف بالميت قال حدثنا سهيل بن حرب
malam sai janye mana kwamfutar da a janye su daga wurin malam eh duka a dauke su a suna haduwa da wannan ne dauke mana su malam ka gani dauke su duka
قال حدثنا سهيل بن حرب قال حدثنا سهيل بن حرب ci gaba malam ci gaba zan gyara
قال حدثنا ابو سفوان الاموي ها وحدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرب منطقة للسلعة ومحقة للهجرة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن ابي شيبه قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن بن كعب ابن مالك عن ابي قتاده الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثره الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق باب الشفعه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له من كان له شريك في ربع في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشف... بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه باب غرز الخشب في في جدار الجار a cikin abubuwan da muka ambata ga wasu hadisai da aka yi ta faɗa waɗanda ba su inganta ba cikin itikari zama yan yan kaɗan amma wannan risala yan gano ta sa tura mutane eh to ganin ba ka nan lalle ka cewa a hadisu itikar al-mizan wani dai mai magana a hadisu itikar al-mizan ga cikin hadisan da aka cika waɗi mani hitakar al-musulmina arba'ina yawman da raba hulullahu bil jizam wal iblas wanda ya koya abinci ga mutane ya itikari ga mutane kwana arba'in Allah zai sa mai kuturta da mai waso su. Wabi racin bari ummin Allahi, bari amin Allah, wa bari Allah minhu. Wabi ukura fa'alaihi la'anatullah wani mala'ikatu wa nasu ajima'in da ya kawo Allah minhu sarfa wala ajalan. Duk gashi nan, hadisai suna da yawa to nan ya kawo sharuɗa hudu wai uku amma abin da kasan dan karanta nan qalibun al-arabi al-maliki kenan fi sharhi tirmizi yace fa amal muhal fa qala malik wa sauri al ihtikar fi kulli shay'in idza ajara bin nas sai yace illa al fawakih wannan tawaya amma can gaba yace wannan an abi yusuf qadi ma'ana almajina abu hanifa yace kullu ma ajara bil amma to fa huwa ihtikar kaga maganar da muka yi kenan duk abin da ya cutar da al'umma amma gaba ɗaya to ba huwa ihtikar ne ba shi na'am to kun ji ƙarin bayani da akwai gamina ne ce oh haske ne to ci gaba نعم زي مشكو
koko نعم ب... باب غر... غرز الخشب باب غرز الخشب باب غرز الخشب في جدار الجار في جدار الجار mana ya kawo shi don yana cikin matsaloli a waɗanda suke ya kawo cikin buyu'a wani abu ne wanda na zamantakewa shi yasa ya ga ita ma nau'i shi ta mu'amala yasa ya kawo shi nan
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه ya ambaci shub'a rukun shub'a sai ya biyo da tun da haka duk mat- a- a- abin nan akwai wata matsala ga shub'a wadda da yawa malaman ƙasar ga sun ban malikiya gare ta abin da asalin shub'a ga magana hadisin da yake gashi mun karanta ƙarara misali gida sai magada ya zamanto irin zaman da ake canda to sai ya zamanto ga ƙoha ɗaya ce ake shiga a je wannan unguwa ta cikin gidan wani da ɗakin wani to in wani zai sayarwa to bai da ikon sai da wannan abu wurinsa in zai fita dole sai ya bijiro da wannan ga sauran ‘yan uwa ne in suna da bukata bai shigo da wani waje a cikin gidan bai da iko. Amma manzon Rahama ya ce, "A, in an ka raba hanyoyi, ko da gida guda ne, wanga hanya ce daban, wanga hanya ce daban." To, wannan babu shi ba. In ya zama haka, to ina ga wani gida ga wani gida. ina da gidana nan kai kana da gidan muna kwafta a ce in sai da gidana sai na gitta gare ka wannan kaulin hanafiya ne su kariƙon jar abin nan shubal jar amma jamhurin malamai da hadisin jabir da ya zo ga ya karara in kun lura kada rasulullah sallam bi shub'ati fi kulli shirkatin lam tuqsam rab'atin ma'ana aw haidin gida ko lambu la yahilu lahu an yabi'a hatta yuzana sharikahu sai ce fa in sha akhadha in sha taraka fa iza ba wa la yuzanu fa huwa ahqu bi to sai saki cewa ashub'atu bi kulli shirkin fil ardi aw rab'in aw haidin la yaslu haybi hatta ina shi ashahidin na farko ne ko na biyu na harkon dai ne a in sun ka ce hanya ta an ka raba hanya da sauransu ko ruwa bukari ce akwai wannan hanya man ka na shirikun fi raba bale salahu wannan duk magana ce ina ganin to ko buhari ya roto wancan lafazin ƙwarai in hanya ta sha ba yi doro musulman doro abin nan to fala shuba ina ji ruwa buhari shi kenan ba ta musulun ba ce to da wannan ne jamhur suka riƙa dukkan mazahibin salasa banda abu an masaba a hanafiya to amma ƙasar ga sai ka ga an yi tsaye an ce wai makwabci ba ka sai da gida sai ka to wannan ba masaba malikiya ba ce masaba hanafiya ce to kaji nan na an an ba masaba malikiya kam li maslahatin nafs shine ai na'am wa alaikum salam na'am eh wai ana nuhin dabi eh lambu aka nuhi lambu ba akwai lambuna dabino ba da yake ba ku irin wannan amma madina in ka ta yana ga kusan nan duk cikin duk lambu ne irin shi aka nihi ai ina باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن الآلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما دوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين yanzu ga musiba ta yawaita abinda ake ma yanzu wallahi musta'an wani zai zo filin wani sai a zo tsakar dare ko da za a waye gari har an an ta gini filin wani ha sai kawai a gine cikin kwana ɗaya ko biyu don an ka tahi kotu a ce to ai yanzu an gine sai a biya ka abin ga hilin haka yanzu an kai ana wannan jama'a wallahi malam
قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما wai to dubara ce saboda son abin nan ne ga
فوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين to irin wannan sannan mafi takaici daban tausai talaka irin na ƙauyuka wanda ka ce iyaka to me za ka ɗiba in dai ba bala'i da shaidan bai barin kowa ba sai ka ga yana ta ce ya yanke iyakar an sa iyaka an shika ya ta gurgur to me za duk gonar ka ta talaka a ce ba to makwabcinka ka zo kana ci iyakarsa me za ka samu inda ba bala'i ba har shi irin waɗanda manyan masu nan daru daban suke ba ko ku akwai wani bala'i kuma da aka yi Allah ya sauwaka yanzu misali kana kuri kana da hili kana certificate ko misali ka samu certificate 2000 to sai a ce wani ya zo ɗan daru sai a yi kayan 2000 a mai certificate
99 99 haka za a yi da an zo sai a ta daru kai kana kuri ga to sai ce ya riga ka gashi abubuwan mana tsoron Allah kuma ga duniya ta isa darasi ga mai hankali jama'a ta isa ba ba sai an karanta ma komi ba wani da adda miliyoniya shi ya ta gida kaza shi ya ta wuri ina ya ka hausan shi can da kai ma can kai wa inda ya toje ba amma mutane kawai an Allah muska قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نو- نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها Allah قال sai dun Zaid yana cikin mutane goma da an ka bishara da aljanna dan uwan Umar ne da yana auren kauna Umar kuma shi cikin manaƙib ɗinsa bai taɓa riƙa makami ba yana cikin hukuma da an kama kuma awwalu na sabiqun al-awwalu tunda ya riga Umar abin nan musulunta amma bai taɓa riƙa makami ba ya huta ya dai huta Allah ya taimaka shi yana shi wannan ba su taɓa rika makami ba irin su zubairun awam shi ma bai rika makami ba Allah ya taimake su
قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن kuma زيد bayan akwai har ƙara ta kai shi wajen marwan cewa wai sa'idu yana ce iyakarta abin gonarta iyaka ya ce ni da nace manzon rama ya faɗo haka nika ce iyaka to shine sai yau ga addu'a na'am iyaka yi ba dan adam bane ga to wannan shi tarihi قال حدثنا حماد بن زيد da kajiya عن هشام بن عروة عن أبيه أن عروة بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد وكاجيا، عروة أنه أخذ تعترض شيئا من أرضها فخزمته كاجيا.
إلى مروان بن الحكم eh kajiya فقال سعيد أنا كنت أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله مروان عليه وسلم يسميك قال فيها.
وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إلى سبع أراضين فقال له مروان شي مروان لا هكا.
أسألك بينة ضمن بعد المدينة.
هذا ya ce to ban sake tambaya karshe ba فقال اللهم إن كانت كاذبة to kaji yanayin da yasa yayi فعم بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت قال ta حدثنا malam mutum na adam ne ba na adam na adam ne ba dole kaga قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائد عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من ال- شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقال لي يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين kaje ta ba shawara ka kyale kakkai ja ba kasa Alawa.
saboda tsoron kada ka shiga ungaye قال حدث وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان حبان بن هلال قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثله باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه قال حدثني أبو كامل أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع wadinsa sai a hitar tsakaninku zira'i bakwai sai ya zama hanya kowa a huta da sabani كتاب الفرائض باب, باب حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد ان رسول ال- ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ina ina doctor saminu Eh, shigo gona باب kitabul fara'id eh, ce fara'id mawaris fara'id saboda kowane Allah ya yanka ba abin da Allah ya ce shi yi ra'ayi da kai su sai sai irin irin gado shi da kai ne ya Ba- ambaci gado da komi to nan mu- ah, musulun ya buɗa da shan asalin ma gado a koma asali waka gado waka wa abbe gado sai kama kawan gaji sun usama cewa tsakanin musulmi da kayari ba gado kuma wannan zance shine yahi inganci kuma ko shine ingantacce akwai wasu cikin magabata da ganin mm, shi musulmi yana gadon kahiri amma gado kafiri bai gadon musulmi akwai wannan kauli kuma wasu sahabbai ne amma an ga hadisi yankan wuka ne karare yake la yarsul muslimu kafira kaga wata an sannan an kama mai ta wala yarsul kafirul muslim ko ina sai da an ka dauko don kanka ce a to ai kaza an ka ce to ko ni gehe don ka asali gado tsakanin musulmi da musulmi aka yi sa na'am باب الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر نعم.
قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر wannan shine ta'asibi shi ko na an ka samu asalin ta'asib fama baqiya wa huwa la awla rajulun zakari a asibci to nan an ka samu shi asali bayan an raba ma kowa abinda Allah ya ce a baya in wani abu ya saura to shi zai zo namiji ya asibci sai an kashe rajulun zakarin ba a tsaya rajul ba sai ka ce zakar tare da da an ce rajul an san mace ta hita an ka abin nan ah, ibn rajab alhambali ibn rajab rahimahullah ya ilhaqin wanga hadisi cikin sharhin arba'un ya mai da su 50 sai doko wanga yassa saboda shi ummul babi ne ga asalinsa don da ma hadisan da shiga arba'una to hadisan da manyan malamai suka yi magana kowane ga irin shine shi ibn salah ya fara aikin ya tara 34 sai da nawo ya doko su ya ƙara suna kuma 42 shi ko ibn rajab ya doko su ya ƙara takwas suka koma 50 to kowane hadisi yana da asali wani malami ko su malami sun ce wannan rukuni ne ko ko ɗayan kaza ne to shine an ka tara to shi yasa ah, wannan hadisi gaba me ne babu iri ne na na ta, ta'asib fama baqiya wa huwa la aula rajulun zakarin ya wanda yace la aula ai la aqrab min wala bi kasr lam alazum huwa qaru yace rajulun zakar sai ya ce fi wasu rajul bihi da an ka ce shi namiji an ka ce mai rajulun zakar to tambihun akwai tambihi ala sababu istihqaqihi dalilin cancantar shi yayi asibci wa huwa zukura az-zukurati shine zaman shi namiji allati hiya sababul a a- asuba shine sababin da zai asibci shi yasa an ƙara ta'kidi bayan sharar da an kace zakar saboda zaman shi namiji shi yasa ya cancanci yayi asibci tunda ita mace- mata ya akwai namiji ga asibci shi zai jawo musu kaya sai in ya jawo sannan a dawo a raba eh na'am
wannan hadisi na farko ya yi musulun kare na'am akwai ya- yara ne baban su kaɗai suka musulunta kuma uban bai watsa da su ba ya ya sa su makaranta babba to sai ya mutu malam sai aka ce- aka kawo wannan a matsayin cewa ai ba za su mutu kuma ka sai aka ce to a ɗauki abin da zai sa har su gama makaranta daga cikin abin da ya bari haka malam ya yi daidai a to ba ku yi ba ba ta yi mutu قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Number.
اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله nambobi ne na mutu فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر قال وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني kaga wanga lafazi aqsimul mala baina ahli alfara'id ala kitabillah amma tarakatil fara'id la awla rajulun zakar
قال حدثنيه م- قال وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب akwai malamai sun yi musamman malaman mu nan na sunna sun yi inaya da yin littafan fara'id akwai na Fauzan Fauzan Salih Fauzan akwai na Uthaymin akwai na Ibn Bas da suna da littafai da suka abin gadin sosai tana shi da Sami ya kamata ya dau- ya zan- ya sa ha ciki bancin nashi din da ƙara su samu lada da aikin nasa tsara ya sa waɗanga littafan wurare yana da kyau sosai littafai uku duk ibn bas usaimin da hozan fanzo ana samun littafan Ba- ban ce kai ya shiga da nashi ba wai duk dai a ƙaƙƙara da samu abin nan sannan an san babban littafi na waƙe bi sunansa ne rahabiya ita ma rahabiya akwai shuru ɗinta da yawa eh ita rabiya kamar ta game mazahib arba don akwai ɗan saɓani cikin mazahib ɗin ko garban galin amma dai sun ta abin nan قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم باب ميراث الكلالة قال حد...
wannan in kun lura da wani abu kaga ya ma waɗanda kamar abin da asali ya kawo abin da ya tabbata wajen masana malaman hadisi babu dokta ya hankali amma na faɗa ma haif da baka da baka kai ma ka sani babu wani hadisi na falala a kan rabon gado duk hadisan da sun ka zo a kan falalar rabon gado ba su inganta ba duka gaba ɗai amma dai ga su hadisan da a kan irin na hukunce-hukunce amma fada'il cewa shine a ilimin za a fara dokewa kaza duk waɗannan hadisan ba su tabbata ba wajen malaman hadisi ina amma ba ya nuni ba su da muhimmanci ba ba tun da ƙur'ani ga yanayin suratul nisa Allah ya raba gado ga waɗanda ɗan an ka mutu ga babu wani abu wanda ya samu irin wannan gatar da haka in za a koma ga fada'il sai a koma ga abinda Allah ya yi abin da wannan amma dai na hadisi ruwaya to ba ba wani hadisi da inganta a kai eh kakazakun باب ميراث shi wannan الكلالة shi Yana ne to, falala ce, to sai mi, ga ta falala. Eh, to amma falala irin waɗanda na ce, wanda ya ka samu rabon gado ga kaza kaza ku yi ka- ta'allamu shi duka nihi ba.
قال حدثنا إيه، عمرو بن شوف محمد وسائل بن النجم.
بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن Shi محمد بن matsalar المنكدر kalala, matsala ce ita ma da an kai saɓani. Ina cikin abin da Umar ya koma lokacin da annabi ya koma ga Allah ya yi rigiretin, ya yi nadama. sha'anin kalala ya rudar da shi abinda bai yi da fahimta ba in shi Umar yana faɗa to amma kauli mafi inganci shine kaula Abubakar Siddiq Siddiqul Umma radiyallahu anhu cewa wanda aka lala bai da usulu bai da fari shi aka lala bai da uba bai da kaka bai da bai da bai da can sama shine usul furo bai da ɗa bai da jika bai da to shi aka lala ya bar ɗan uwa ne maza da mata to wannan shine abubuwan abinda abubakar siddiq radiyallahu anhu ya tafi kuma shine magana wadda mafi yawan malamai suke akai tare da umar ya ta yana shakka aka bai samu ga- ga- ba- bayani gamsashe ba zai zo har ya cika tambayar manzon rahama akan matsalar ha annabi ya kwatsai yace ga ya can cikin suratul nisa'i mana نعم قال حدثنا مح- عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان يعودان ماشيين فأغمي علي فتوضأ فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج wata nusa قال- akwai mashiyin na ji ka dokta kayan gyara akwai wannan da ya karanta wata nusa abin nusa ce mashiyin نعم.
eh قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا عاقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سميت محمد بن الم- ابن المنكدر قال سميت جابر بن عبد الله يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم adami dai عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت قال ها- قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر الأقدي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شوبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النذر والأقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شوبة لابن المنكدر قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الأ- أن عمر بن الخطاب خاطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي أهم عندي من الكلالة ka ji magana Umar ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في Irin wannan الكلالة kalalat وما أغلب لي في شيء Kajiya.
ما Annabi bai man tsauri ba ما أغلب لي فيه kawai ya kausa samun a cikin حتى tambayar طعن tariya.
بإصبعه في صدري yadda ke ni da yatsa ce ga kirjina وقال يا عمر ألا تكفيك آية السيف إيه.
التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش وإني إن أعيش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة ح- قال وحدثنا زهير بن حرب و- وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه باب آخر آية آخر آية أنزلت آية الكلالة wa alaikum salam ya an kai eh wai abin zai zama dalla dalla bayyane da wanda ya san karanta Qur'ani ya sani da jahili wanda zai hukunci kowa zai sani قال حدثنا علي بن- ta قال قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة قال كان حد- يتشي آية السيف سميت بذلك لأنها نزل في السيف لوكة زاهي يسا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة قال حدثنا أبو كريب فيما أي سعباني آه، ولا آية نزلت آخر آية نزلت دوانا إنك كوما الإتقان لسور الزاهي لوكة أي قال حدثنا يا
اللهم
an gama da sha bakwai an kai karan sallah za mu shiga wata karatu ha Dokta, shi ka sha shayi, na ba ka sha shi. Eh. Mm. shi ne na bayo taksir tun da kuɗi ne za a baka yau taksir ai kaga kaya ne za a baka mana cikin da ji dalayi don baya kaɗan don fa'ida ce da ya ce wa'anni in a ish a ƙadibiha bi ƙadiya wani ya yi tambaya ko a ya ƙadibiha man ya ƙarar alƙur'ani man la ya ƙarar alƙur'ani to wannan magana umar ce ba maganar manzo rahama ba ce a lura huwa min kalamin umar la min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan magana da ce wa'anni in a ish da kuma bai rayuwa ba har har yayi wannan hukunci daga ya sabani bai abin ga sai dai galibi mazhaba arba da sauransu sun tai ga kaudin shi magana Abubakar Siddiq akan wannan na'am kamar wanda nake magana a- a- a- akhirul aya nazalat da awal aya magana ce mai sabani wanda yake cikin shi Imam Sayyidi Allah shi kansa cikin alƙan ya yi babi sosai ya dan ƙara saboda Sayyidi ya zo bayan zarkashi Burhan ita ma duk mujallidi hudu hudu ne da ya bugu duk da yake an yi yanzu bugu mai kyawu na alƙan a can Madina na ma'aikatan Musaf sun yi wasu malaman Qur'ani sun yi hidima ga shi na mujallidi shida itiqan da hakikin da an kai anan Musaf abin nan abin da suke mata inda aka buga Qur'ani to yana da mujamma nan sun buga mujallidi shida ana sai da shi ne kaji amma dai galibi bugun da akwai hudu ne na'am eh na mi kace malam kaka na ɗayan babu na biyu in ba na uku na hudu in ma wajen adam za a koma yana nan
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن زريق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال آخر آية أنزلت يستفتونك باب من ترك مالا فلورثته wasu ko sun ce waccan ta bakara ko
قال وحد tabu yauma da ka akwai dai saban kan shi hukunci ba za ku ji dalilan kowa قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو, صفو أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على العرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان wannan ya akwai dole musulunci haka ya kamata shugaban musulunci da ya kula da wannan ma yanzu kam kagarin nan babu wannan قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليو فليؤثر بماله عصبته من كان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال- diya'an su ne auladan su an ma'anar diya'an قال حدثنا masu أبي cutarta قال حدثنا auladan wa شعبة iyalan عن عدي, ودياء.
عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا قال وحدثني أبو بكر بن را- نافع قال حدثنا غندر حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته كتاب الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بايعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه banci na wa nesa da na matsalar sau zai zo قال- قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك بن انس بهذا الاسناد وزاد لا تبتع وان اعطاكه بدرهم قال حدثني اميه بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني malaman بن sun yi زريع istisna'i ga gado ka ba ma hinka komai hekka wani abu gado ya zo ya faɗo maka wannan babu laihi قال amma ba a irin wannan hali ba ba za ka abin nan قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاhibihi وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتره وإن أعطيته وإن أعطيته بدرهم فإن مثل الأعيد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه kaga ya kamuni kenan وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ma'ana فهو ya ba ya ɗauki dukiya ba wani a ce jihadi فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا- قال وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا- قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك قال حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر akwai tambaya yanzu ina gani masu ba da ansa kaɗan ne hadisai nawa imamu suna hitan ma malamin sabbin humai hadisai nawa a jani cece nawa Dari da talatin da takwas duk kowa ya da koko dai a akwai wasu sun sai a wai wani yana da wani adadi ba haka shi duka nihi na Dari biyar na ga wani ya ce dari biyar da saba'in da hudu da uku kun gani ko wai hai ku samarin subhanallahi abin ga homin shi daki daki ko ba yi shi ba ka tsana ne ko na shi Dari da talatin takwas to mutaba to kai abdalla kai kashi dari biyar eh abdul nuhumaid abdul nuhumaid an mawaɗe shi to yanzu a diba mana ibn abi umar da hadisi nawa imam muslim hitamma da ibn abi umar al-makki ne shi na bayani ce akwai da hadisi nawa hitan masa sannan ɗazu bayanin da ni a tumamar ya ce akwai rubutu na ibn bas akan matsalar da ni bayani ɗazu na bin sallah ya kawo abin nan hadisi na abbas ban sani mai yana sunanta sai a diba a tura mutane don a ƙara samun fa'ida risala mi a sunan risala to gaji batawa fiya kama safar kasar wajen mubali salatin ku aka risala karama cikin majmu'a na majmu'a ce na ibn bas باب na تحريم rijiba نعم باب ت...
lokacin mai kulle ba sauran minti nan eh ya cika daidai duk ya hakuri da sai mu tashi ne ya shi ne ai kaga an ƙara ko Kudiba mana ina masu dubi ne. Kudiba mana iri.
Ibn Abi Umar.
Ibn Abi Umar. Musulun hadisi nawa hitan mai. Wadda man kudiba saura. A yanzu za a ban ai to haka aka yi ta ba. Sai ma in kudiba babba hasu ɗin kana. Suna da abin ga ya duka. ka tashi za a san insha Allah